من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته uwa kuma mun sake dawowa a cikin wannan shirin nan bayan mun yi hutu na- na minti goma kuma za mu ci gaba da inda muka tsaya malam sannu da zuwa sannu malam to a nan abin da ya kamata mu masail ne za- muke son mu dan yin malam tambayoyi akan suna abin da ya shayi khatib da kuma khutuba na'am abu na farko da muke son mu tambayi malam kamar libasul khatib fil juma'a waɗanne tuwahi na kamata shi mai khutuba ya sa ko kuma duk tuwahin da ya ga dama shi na iya sa ko kuma akwai tuwahin da ya kamata a ce sun keɓanta da shi mai khutuba to eh, wannan mas'ala ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina maulana muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد eh wannan shine kashin mu na kaso na biyu kenan na bayani da muke yi akan khutba da kuma hukumce hukumcin khutba ko ba haka ba to eh abin da ya shafi sutura ga- game da mai khutba lalle kamar yana daga cikin abubuwa waɗanda suke mutlaka ta wata fuska kuma muƙayyada ya an ce mutlaq shine abu wanda yake sakewa wai mun san da cewa risala sako na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya shafi dukkan al'ummomin duniya to cewa duk masu huduba na duniya su sa kaya iri guda kaga abu ne wanda yake na da wahala Gaskiya.
misali wajen mu zaka iske mutane suna sawa shadda kowa gambari ko ba haka ba ko tishi wani yanki sai ka iske irin su Saudiya suna sawa fararen kaya to kaga misali ka ce duk masu hutuba na duniya yanzu misali kasar Misra zaka iske masu hutuba suna sawa coat abin da ake cewa costume misali ko ba haka ba Eh, in ka dibi kamar yanzu misali kasar Sudan zaka iske suna da kaya wasu farare da suke sakawa wanda duk da suke farare ne amma sun saba ma irin na Saudiya da na Khalij to kaga cewa mai hutuba a ƙayyade mishi irin nau'in kayan da zai sawa ta fuskar jinsi abu ne wanda a'a wannan za a bar shi a matsayin dukkan mutane kayan da ba su ɗauke su kaya na aibi ba a wajensu limami zai iya saka su wannan abu na farko kenan abu na biyu ta fuskar kuma ƙaidi eh, haramun ne a shari'a namiji ya sa kayan mata kuma mata su sa kayan maza tsinuwa mata tabbata gare su ko ba haka ba kamar yadda nasoci suke nunawa to em, amma ta fuskar kuma kayan da ba a ɗauke su na reni ba bai dace mu kuma tun yi sa su ba cikin al'umma kayan ɗauki kaya kaya ne na kaskantattun mutane ya bai dace a ce ka saka su ba ko ba haka ba Kwarai.
kuma ba dole bane ya khatib kullun siyasa kaya sababbi kasa ko dan daga ganin in sun kai khutba da kaya sun kare da su sai dai aka musu su sabi ko ba haka ba ko ko ya sa kaya masu tsada eh, lalle sawa kaya masu tsada abu ne wanda yake halatta amma kada ya zama to su ne gharadinka dan a gane ka sa kaya masu tsada domin mutane abin da yafi muhimmanci shine abin da zaka faɗa musu na sako ba wai suturar da zaka yi musu barazana da ita ba an fahimce ni kamar eh, sawar eh, rawani misali eh, da hula kaga ba wani abu ne da za a ce za a wajibta shi ba amma yankunan da ake sawar rawanin da hula din ko hula abu ne wanda yake na da kyau sai ka sashi kuma kaya ko ba sababbi bane in dai ba su da dauda an wanke su eh, limami yana iya saka su da haka sai mu fahimci wannan kenan wallahu ta'ala alam kuma ba wai shi limami ba hatta da mutanen da za su zo khutba eh, yadda mutum ya san in zai gana da wani babban mutum zai sa kaya masu kyau to ina ga mahalicci gaba daya gaskiya aka iske wasu kaya da waɗansu suke zuwa da su masallaci ko da taro an ka ce za a yi cikin unguwarsu ba ba za su isa kasu ba gaskiya an gane ko sai ka iske amma mutum ya sa kaskantattun kaya ya je sallar subahin sallar juma'a kamar dai bai ɗauki ubangiji wani abu ba Subhanallah.
Eh, Allah ya kyauta amin amin Mm, kamar yadda malam kun kai bayani lalle tabbas kowane bangare ko kuma kowace ƙasa mhm, za ka samu akwai tuwahin su wa'yansu kaga kamar mu na nan ga na'am yanzu kaga duk wanda ka kai da ilimi ba Na.
ka kowa ka sa kwastin in gaskiya ka ce ka Hauka, kai hauka, mutum ne hauka.
khutba Ka- tun da ba ka- ka su jawo ka ba aiki.
gaskiya ne ka sha aiki haka kwarai ko yanzu ka kamar sudan kamar Mhm.
yadda muka ce kaga tuwahin sudan duk da jallabiya Ya- ce na'am amma in ka sa ta na nan ka sha Mhm.
aiki saboda Kwarai ko.
aljihu gaba aljihu ba baya ya kware ku ita ko ina an ka sako cikin dubu fasfar tuta duk da aka ce ma yan su suka ce ma baladiya a haka kaga in ka sa ta matsala ce Haka.
amma ga irin kamar ta Saudiya na'am ita wannan kawai tana munasaba da kowane irin wuri da da da ba matsala.
gaskiya shi duk babu matsala amma a kasar misra ma ba su irin wannan libasin na Sam su saudiya ba su su ba bukatar shi.
su bukata ka gani in kasa ta ma su kayan zaman gida na a a wannan- misra eh doguwar riga wannan ta Kagani.
saudiya
yanzu idan muka diba akwai wata ƙasa mala Mhm.
da kaga mutum da jallabiya to to kirista na haka haka haka su abin da ke nuna cewa musulmi na a gani ka da ƙananan tuwahi ko Haka, kwastin to haka.
shine musulmi Haka.
to kaga kenan duk irin waɗannan abubuwa sai mutum Ana maida su ya- ya- zuwa ga ya ɗan kula yankin su.
da mutum yake yankin da ciki.
mutum yake Mm.
cikin sa Haka.
Mm. to Allah dai ya saka da alheri malam amin abu na gaba malam menene kamar hukuncin rikon sanda ga mai shi mai hutuba Mm, to rikon sanda game da abin da malamai suke cewa kamar eh, wato ana samun nassoshi da suke nuna kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana rika sanda in yana khutba amma da yawa daga cikin malamai sun nuna waɗannan asarkin ba su inganta ba ina fata an fahimci ni ko kuma suna ganin ya rika sanda ne saboda wani uzuri yana khutba akan kututturen dabino an gane ko to ba saboda wanda zai taimaka mishi ya girku bayan an yi masa mimbari kuma daga nan bai rika sanda ba kenan babu zancen rika sanda yanzu ina fata an fahimce ni eh, duk da yake kuma shi rika sanda din bai tasiri dan mutum ya rika a ce babu hutubar shi ina fata ana fahimta ta duk da yake an ce babu asarkin sun ka inganta cewa na rika sanda din misali eh, to amma ba shi ke nuna da mutum ya rika sanda ba saboda akwai wasu abubuwa waɗanda suna da as- asali ne amma ba su inganta ba ne a musulunci Mm, kan mu gaskiya.
tsananta domin ba shine hutuba ba gaba daya gaskiya gaskiya yawwa muka duba cikin fatawar Sheikh Nasiruddin Albani yana nuna babu asarkin da suka tabbata wanda suke nuna cewa eh, rika sanda ya tabbata a khutba kenan ko da rika eh, wata sanda ne dai sai dai lokacin da misali dai ake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana saman kututturen da binu wannan kuma dan saboda kada ya yi rawa da shi Mm.
eh, kenan mutane su san da cewa dai ko lokacin da manzo Allah ya rika ya rikon sanda ga abin da a as-sanadiyya sanadiyya tunda ta bayan haka kenan bayan an yi minbari kuma an kabar sanda Mm, haka kenan haka mutane su san abin da ake ciki haka to Allah ya saka da alheri amin amin mallan cikin khutba ka abin ga al-khutba baina irtijal wal qira'atu fi sayyafatin me ake nufi da wannan to al-khutba bayna al-irtijal al-irtijal Mm.
kalma ce da ta samo asali daga rajul sai an ka ƙara alif da ta an ka ce irtajala irtijal mm.
to galibi namiji mutum ne mai mazakuta ko mu ce mai jarumta ko zarumta kamar yadda ake cewa to an ce irtijal shine abin da za a yi ka- za ka yi da kanka ba tare da ka rika takarda ba shi yasa nan malamai suke kasa khutba kamar gida uku Mhm.
na farko akwai wanda khutbar da zai yi gaba ɗaya ɗinta da kai zai yi to wannan hatsari gare ta mi a hatsarinta saboda duk abin da za a yi a ka sai ho ya zamanto babu shakka kuma babu tsoro kuma an san abin da kyau Mhm.
kuma kwakwalwar tana ba da dama a yi haka Kwarai. tana aiki kenan tana aiki na biyu akwai wanda shi akan sahifa zai yi takarda kenan to su kuma kala biyu ne akwai wanda ababen da yake hutubar ta kumsa kamar abu uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai su kadai zai rubuto to amma sai ya rinka bayani bayan ya karanta abu na ɗai sai shi bayani da abin da shi zai ƙara Mm.
to kiran wannan ya haɗa tsakanin alirtijal da kuma as-sahifa Mm.
sai kuma akwai na uku wanda a'a shi hutubar gaba ɗaya ɗinta in rubuta tana zai yi da hujjojinta da dalilanta da nukatukinta nukutocinta gaba ɗaya zai rubuto su ne ina fata an fahimce ni to kaga kowa yana iya yin irin nashi sai dai abinda malamai suke cewa galibi irtijali ba kowa Allah ya ba irin wannan malaka ba Kwarai.
kakkatai ka kai kanka cikin hatsari gaskiya in ba ka hardace nassoshi da kyau ba misali alkur'ani har da tana da karfi duk lokacin da kake bukatar wani nassi zaka iya jayo shi hadisai ka hardace gurgudun abin da ka hardace ka hardace maganganun malamai sannan kuma kana da zaka misali na yin bayani kuwatu ta'bir kana iya yin bayani an gane ko eh, sannan kuma ka haddace misali hikimomi da baituttuka da aqwalu salaf to wannan kana iya yin khutba da kai da ka na'am amma in ba haka ba to alal akalla ka rubuto nuqatikin da zaka magana kansu in ka ƙara magana kan ta ɗaya ka duba ka ga wacce ce ta biyu ta uku ta hudu in kuma kana shakka to ka rubuto komi gaba ɗaya gaba ɗaya ka taho kuma ka yi wasali in ma kana shakka wuraren da kake ganin shakka sannan ka to gabatar da khutba to kowanne malamai suna ganin ana iya yin shi amma abin da aka fi so mutum ya saba da eh, rubutawa in yana shakka ina fata an fahimce ni eh baiwa ce ta Allah kowa akwai inda Allah ya masa baiwa wasu zaka iske su tun da karfin har da ba su bukatar tsaya sai sun rubuta to kaga wani kuma a'a kare da shi rubuta yan nukatukin da zai magana kansu wani ko kare rubuta komi da komi eh wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri amin amin muka ga mutan Sudan na'am kamar abu ne wanda ya zamo sabo yawanci ko hutuba za kai ko wani wa'azi yawanci ba ka rika takarda haka duk haka abin da za kai aka ni da lokacin kai akai za kai amma yanzu ga mun ba mu san komai a- ana da ta kasance ban ka yana eh, ga mu eh to ka san Bayyana ta wani gargagwa ne.
bicen mutum na ɗalibi bai da shagulgulla da yawa Wallahi.
yanzu ko larurori sun yawa ka ji wani alaran a Najeriya ake ba da labarin sa ban sani ba dai ko fukaha ce Eh, eh, har da ta alkur'ani yake zuwa to ran nan sai zo har da ta izu kamar ashirin mhm, mhm.
wanda ya saba zuwa cikin sittin sai an gane cikin yan ishirin to lajina sai ta tambaye shi akar wakan lahiya an kai haka ya ce to wallahi izbi ishirin suna wajen matar shi ya ce kuma izbi ashirin suna wajen ɗaya ne sun kamar mai ashirin ya tuwa musa ba Na wallahi.
larurori Larurori wallahi.
an gane ko in ka diba kuma akwai yanayi na yanki in ka dibi kamar ƙasar sudan da ƙasar misra galibi masu hutuba ba sa rubutawa saboda abu ne da sabo cikin al'umma Wallahi.
amma yanzu in ka ɗauki kamar ƙasar saudiya galibi za ka ga masu hutuba suna rubutawa Mm.
Eh, to rubuta wannan dai wani lokacin ya fi sauƙi ga mutum kuma ya fi taimaka mutum in ba ka saba ba gaskiya Eh, don kakka ta yi wani lokaci ka yi tsaye ka rasa gaba karasa ka rasa baya abubuwa su cakule Allah ka yi Amin, tsaye amin. tun da gaga irin wani akwai wani babban malamin mu.
Mm, lokacin da yake cewa ya ce duk wanda ka ga ya fara hutuba mhm, baka ji wani tsoro ba haka to Mhm.
mutum a bincike shi haka bai da duk da duk abu in dai sabo ne gare ka Na'am.
to sai ka ji tsoro ya dan shige ka Haka, sai ko dai da daga kaɗan ba.
ne.
eh Mm.
yace lokacin da ana ganin yana daga cikin manya-manyan ɗalibai Mhm.
su dan waɗanda ake je su na'am yace yana zuwa da yana yana ƙara hutubatul haja da ya dibi mutane hakan ga mhm.
naka kawai daga nan ya duke dole
D- d- d- yana faɗin haka nan ka sai ce ce sai diba yace yace man khalaqa samawati wal ard dole wal jibal Mm.
kawai sai naka ya duke subhanallah daga nan yana tashi kawai addu'a da ya zaka ana tada ya ce ana ƙara sallah ya ruga da gudu sai sai da ya sati guda bai hito da gidansu ba saboda dole kuma ya ba tashi dole ba ba dole ba dama fuskantar jama'a abu ne wanda yake fa sai yau da gobe Gaskiya.
shi yasa kamar ɗalibi ake son misali cikin yan uwansa ɗalibai a makarantar su ya saba tashi yana bayani kaɗan kaɗan jama'a suna yawa yana tashi haka iske ya iya komi ilimin ka inda jama'a ta yi ma yawa in ana kallon ka yanzu na kana rikicewa Kwarai Mm, har limanci kaga yanzu misali sai a rinka ba mutum eh, a makarantar su yana dan koyo kaɗan kaɗan har ya saba da jan mutane masu yawa ma'ana yana limantar yana limanci ga mutane masu yawa amma in ka fara da masu yawan nan Akwai to ana matsala.
iya samun matsala Kwarai.
Mm, shi samu can tsarin mu malam tun daga in za ku fara da'awa Mhm.
tun daga cikin ɗakin ku ka fara na'am kaɗan kaɗan ɗakin ku kuna fara har ku fara hitowa nan waje abu- a- abun gashi a tara ɗaliban gaba ɗaya na'am a fara hitowa da masallacin nan na na Na- na unguwa misali ko to na yankin sannan ku.
ka fara hita Na'am.
wannan kaga wannan shi ma duk yana da do ai, abubuwan ne ta drip kwarai ko Mm.
Allah ya saka da alheri amin amin malin abun gashi sallama ta mai hutuba Na'am.
game da su mamu Na'am.
menene hukuncinta to a taslim kinna na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk da yake waɗansu suna ganin eh, kamar eh, babu shi ana iya ɗauka shi cewa kamar duk haɗuwa ta musulmi misali ana buƙatar a buɗe ta ne da sallama eh to eh, da- ta wannan ne ina ganin waɗansu malamai suke ganin cewa to mutum zai iya yin sallama ya yi sallama ga mutane lokacin da zai fara yin khutba Mm, na'am in ya shiga masallaci in ya shiga kenan.
masallaci lokacin da zai fara khutba Mm, Mm.
kenan ba da zuwan ba lokacin kana shiga kai musallama a sai lokacin da ka mutum- hau minbari sai ka Eh.
yi sallama ka zauna sannan in an ƙara kiran sallah sai ka sannan yi ka tashi sai ka yi khutba na'am Mm, to Allah ya saka da alheri amin amin malan kayfiyatu su'udul khatib al minbar Eh, yadda kamar mai khutba Zai zai hawa hawa minbari minbari, to eh.
minbari dai an sani na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta takala uku ne gare shi shi yasa da yawa daga cikin malamai suke ganin eh, almanabir da aka yi waɗanda sun wuce matattakala guda uku eh, kamar suna matsayin manabir ne waɗanda sun saba ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba tunda nashi kamar matattakala uku ne gare shi kenan bai dace a ce an yi fiye da haka ba fiye da haka ko abin da bai kai to haka ana ba.
ganin daga daular umawiyya aka fara samun mimbari mai fiye da matattakala guda eh, uku mm, ko ba haka ba to eh, eh, kuma zamanin daular usmaniya a turkiya in ka duba suna yin muna mimbari mai tsawo kwarai wanda liman sai ya tattaka ya tattaka ta can sama sannan ya gabatarwa to waɗansu malamai sun yi tasahuli sun ce shi mimbari ba kamar waɗanda matattakali ne ba wani abu ne waɗanda suke a matsayin abu wanda a wajibi tana yiwa kamar shi wanda aka yi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yana matsayin daidai a lokacin shi da zamanin shi ko ba haka ba wasu kuma suna ganin a'a tunda da yayi haka ne aka yi masa nasu mimbarin da guda uku din khalas a tayi akan haka shi yasa waɗansu sun ɗauke shi a wuce matakala guda uku matsayin bid'a waɗansu kuma suna ganin a tsaya akan guda uku din shine abin da fi dacewa amma zance mafi dacewa kawai ai guda uku din a tsaya bakin su shine babu sabani akan shi wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alaini kenan gada shi kasa uku din kuma gashi uku yawa a tsaya cak daidai nan kenan duk wancan da ya sabani dai a jayi shi wanda yanka tsaya nan sabani ya kare haka
sai idadul khatib lil khutbah na'am kenan na'am kamar mai khutba ya yi tattalin khutba sai ya gyara ta to gaskiya wannan abu ne wanda ana son shi musamman maudu'i wanda baka saba yi ba an gane ko to yana da kyau ka shirya khutba a samu littattafai na khutba misali kan maudu'in da zaka magana kaga in ka duba yanzu kamar akwai wani malami da littafi khutubun nabi sallallahu alaihi wasallam khutubun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a samu khutba fiye da ɗari ciki an gane ko cikin munasabat mukhtalifa don tadribi da koyo don saboda tana yau akwai maudu'in da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi kakka ce a bakin shi na zaka daukowa duk wanda ya ƙara khutuba kan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bid'a to ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi misali babu wani ciwon da ake cewa corona virus to zu corona virus ta zo ana so ai bayani kan corona virus ko shiga jirgin sama misali ko kaza ko kaza to kaga waɗansu abubuwa ne waɗanda a'a kana iya karantawa kaga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi khutba da irin mawdu'an da ya dauka kaga ka samu ayoyi da nasoshi misali akan wannan in muka duba kuma manya manyan masu khutubobi in ka duba kuma khutab ma musamman zamanin daular musulunci zaka iske akwai khutab da manya manyan limamai suka yi da kuma littattafai na adab da na hikima wanda su taimaka maka kan ciro waɗansu hikimomi ga kuma a zamanin nan zaku iske manya manyan masallatai zaku iske ana taskance khutubobin su akwai khutab na haramin makka na sheikh sa'ud shuraim da kuma sheikh abdulrahman sudais zaka iske khutubobin su yanzu da duniya ta ci gaba duka ana taskance su da sauran ma malamai a duniya sheikh sa'adi shi ma akwai khutubobin sa da aka samu aka tattara da kuma khutubobi zaka iske dai ko a yankunan mu waɗansu ana kula da su in ka duba nan a nan kusa kusa a Sokoto akwai markaz na Macido suna da wani malami wanda ya tattaro an tattaro khutbakin sa al-khutab al-minbariya dan haka dai mutum yana iya dubawa ya ga yadda malamai suke gabatar da khutubobin su da muqarana da kuma abinda tashi baiwa wadda Allah subhanahu wataala ya bashi sai a shirya da khutba yanzu kuma zamanin internet abinda an matsala zaka iske wani kawai lokaci ma ya kware masa sai ka iske kawai ya shiga cikin internet ya ba da sunan maudu'in da yake so da an samu khutba sai shi jayi ta kai tsaye ta yi watsa mutane ko ya gane ko bai gane ba kenan kaga wannan ya dauki khutba ma hanya ce ta neman abinci tunda waɗansu limammai suna da biya a waɗansu yankuna ba mun ce biyan haramun bane amma kada ya zama to sai lokaci ya kure masu da minti goma kawai ka shiga cikin internet ka ga yadda an kai ka watsa cikin kwamfuta ka ɗauko ta ka yi printing kawai ka je ka gabatar ba tare ma da ka hankalta ma mi yadda ce a cire mi ya kamata a ƙara duka irin waɗannan idadul khutba abu ne wanda ke na da kyau ga khatib ya yi idadul khutba in wanda gayi ne da takarda gaba ɗai ya dadinta da nasoshinta in bai haddace nasoshin ba in kuma wanda ga yi ne nuqat ya san nuqatkin ya rubuta su da kyau ya yi rubutu mai kyau in kuma wanda ga haddacewa ne ya san ya yi istihdar al-adilla da yadda zai gabatar da maudu'i ya yi isti'ana da ubangiji ya fara amma ba a zuwa kawai kai tsaye ka hau min bari ka ce za ka yi khutba irin wannan za a iya samun hatsari ko kuma ka bari lokaci ya kure ka ɗauki khutbar wani kawai ka zaka kayi printing ɗinta ko ka buga ko kai maza maza ka rubuta sama takarda ka je ka gabatas sai ka iske bata biya buƙatar da ake so ba Allah ya kyauta amin amin akwai waɗanda haka nan na suke kenan kaga dole ta idadi din ya kamata ya zamo cikakke kwarai da gaske saboda kana iya in wani yayi na'am dole sai an samu in dai kana so dole kana iya cire wani abu kuma kana iya ƙara wani abu da gaske amma in ya zamo duk ita ce kaɗo to sai ya zamo shi abin da ya gaba saƙon da ya sa bai saƙon da ya san mu waɗancan to ba shi za a san mu waɗanga haka haka shi kenan kuma sai ya zan kayan ai wannan zai kashe ilimi kwarai da gaske ai shi ganin kamar buhuth da ake yanzu a zamanin nan sun samu matsala tunda yanzu mutum da yawa ba bincike ne suke yi ba a ilmance za su zo su ɗauko bahasin wani ne su ɗebo safa ashirin can talatin can arba'in nan su haɗa yanzu yanzu a ce mutum ya haɗa binciken shi galibi babu shakhsiyatul bahith a cikin bahathi babu naqd al ara babu istirad al adilla babu at tarjih babu al jam' kawai dai mutum dai yayi kokari dai shi dai ya samu ya hahada an bashi takarda ko ta takharruj ko ta magister ko ta doctora waɗansu ɗalibai suna yin irin wannan shi yasa kake ganin ana kawo adrasatu sabiqa kuma in mutum ya bincike a bincika in babu wani wanda ya bincike kan wannan ka a zamanto binciken shi na kawai ya kwashe ke wani lokacin ma sunan ɗaya ake canza na bahasin unwanul bahath mutum ya zo ya yi munakasha da bahasin wani wannan abin yana da hatsari kwarai da gaske gaskiya ke yanzu al'adar ɗalibai kenan malam saboda ɗaliban ba a son ba a son wahala gaskiya da kuma takardar ta zama ita ce abin nema ba ilimin ba saboda a samu dan matsayi da kuma inda abin yau da gobe zai shigo abinda ban mance ba dina ni ma malam kamar irin hakan na ya kasance na'am akwai wata wadda ba zan haɗa sunanta ba a cikin suna cikin manya-manya wanda ake ji da sunan Nijar. Na zo to ni littullab ita ko kai ta sa littalibat wani ce to ba sin ka na ta zaka ta kwahewa subhanallah ka sani subhanallah kuma yanzu nan Nijar su ne manya-manya eh dama malam suna aka ji da suna ai shi ilimi baka gane kurin ka sai an zo wajen gabatar da aiki yanzu misali kamar an ce za a zo a gabatar da karatu wa'azi ko ko za a gabatar da muhadara ko za a gabatar da khutba ko ko za a buɗe littafi a karantar da ɗalibai ko ko ga mas'ala ta ilimi ta koro mutane da sun bayani kanta to yanzu ana gane wanda ya yi karatun ko ya sayar da ake binciken da wanda bai sani ba eh amma rike diplom kin shi kadai akwai ranar da zai bayar da kai Allah Allah ya kiyaye amin da ko irin wa'azzukan gane mala akwai wanda zai zuwa sa kasa shi ma tun daga farkon shi har karshe shi kwashi shi kwashi ko malami ko dan i'i ne ya malaye to shi ma sai yayi in tari yayi sai ya tara in nisa yayi sai ya nisa kaga taqalidi dai cikakke haka kaga muqallidi wannan wajen malaman usul fike kaga ai shi ba ba alisa cikin malamai haka haka kaida Allah ya muna mutuwa amin amin Allah kuma ya amin amin insha Allah Allah ya muna jagora ya taimake mu
mal abu na gaba wanda muke so mura'atul khatib li halil mustami'in na'am to nan abin da ake nuni da mura'atul khatib li halil mustami'in mai khutuba ya kalli halin waɗanda suke sauraren shi galibi khutuba yanzu idan kamar ƙauye ne kwarai to idan ka zo kana bayani kan matsalolin ci gaban duniya ba za a fahimce ka ba ko ba haka ba yanzu wani ƙauye ana batun kai mutane bayanin abin da ya shafi wankan janaba misali a karantar da su irin waɗannan matsaloli waɗanda suke da bukata sai mutum ya je ya ɗauko matsala wadda ta fi wannan ƙauyen girma to kaga ba a so haka ba an gane ko to amma abin da waɗansu ke cewa zaka iske waɗansu ƙauyuka masana ne ke ciki wani ƙauye dama ƙauyen ɗaliban ilimi na amma ƙaura ne kawai karatu da ake yi to wannan ba laifi ka yi magana kan matsalolin ilimi sau waɗanda suke sauran ka suna fahimta to sai dai yanzu inda matsala take kamar birane za ka iske mutane da suke sauraron ka halin su ya bambanta akwai wanda iliminsa ya yi nisa tana yawa ma ya fi ka ilimin akwai wanda ilimin ku ya zo ɗai akwai wanda kuma ya ɗan taɓa karatun kaɗan akwai wanda kuma bai ma taɓa yin karatu ba to irin wannan in ka ce za ka yi hutuba mai launi guda matsala za a samu gaskiya shi yasa irin wannan ake son ga wuri babba to za ka kasa hutuba ka ne kamar gida hudu kada ka yi amfani da bayanan da ba a ganewa amma shi kuma mai ilimi ka faɗi ƙa'idar da za ta amfane shi a cikin wannan karatu to wannan shine halat misali wanda yake dan boko ne bayanin da za ka yi mishi cikin hutuba akwai abin da shi zai amfane shi wanda yake malami ne akwai dan bayanin da za ka yi wanda zai amfane shi wanda yake galibi mutane ne na gari su ne ake ma kamar mutane na gari su ne ake ma bayani sai zama to mafi yawancin bayanin su ne za su amfanuwa da abin da ke ciki ina fata ana fahimta ta to kaga yanzu kamar da yake hutubobi suna shiga internet kuma ana yin su direct a TV a rediyo dole mafi yawancin masu hutuba suka hankalci irin wannan a dan tsatsakara ma kowa rabon shi amma mutanen gari su zamanto sun fi kowa rabo babban rabo a ciki saboda su ne za su amfanuwa kwarai kuma su ne ake son su yi aiki an gane ko to amma duk da haka akwai ɗaliban ilimi za a iya faɗin wata ka'idar za ta amfane su a san ta amfane su saboda su ma su samu nasu rabo a wannan fannin ga abar su ba su da su yawwa yawwa
kenan nan dole mutum ya kula da waɗanda su wana ka kai ma haka waɗanda an gaban ka mutanen da suke gaban ka da ka ta yi ƙauye misali ka fara kiran ka har ka musu masail waɗanda wa su malam wani ya ce kaza malam ba wani ya su ce kaza ba fahimtar su wannan fahimta komai.
galibi ma ba a so faɗin almasailul khilafiyya ba a malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza a saman mimbari galibi dai kaza ne ne rajihi a wajenka Mhm.
ka yi ishara zuwa ga malamai sun yi sabani maganganu daban-daban amma eh, ko da wai zaka faɗa ga abin da dai ya dace Yadda misali ake.
mm.
Mm.
kai a wajenka saboda ka wani ya ce ce ce ka- ka- kai a wajenka ga wanda ya fi karfi Mm, dan wani in ka faɗi magana ɗaya baka faɗi maganganun malamai ba zai iske ka gida ko kuma ya hausa mai mimbari ko gidan radiyo ya caccake Shi ka caccake Eh, kai.
eh, eh, ya ji Ashe ma daɗi mutum bannan mota dama dama jira ya kai. Ƙwarai.
Allah ya kyauta Amin. Allah ya saka da alheri.
amin amin Malakui abin isti'abul khutbatul mawdu' me ake nihi da wannan?
to abinda ake nufi da isti'abul khutba lil mawdu khutba ta zamanto ta game mawdu'in da ake son magana kan shi duk da yake nan akwai abinda mu- ake son a fahimta babu khutba galibi wanda za a yi ta sha- ta game mawdu'i gaba daya yanzu ni ce zan magana kan sallah a ba shi na ya za a yi in yi khutba ta shafi sallah gaba ɗaya tunda bayani kan sallah ko littafi mai mujalladi goma bai isa Bai isa. Ƙwarai.
to nan istiab din sai mun fahimce shi kan nukutar da na ɗauko to na faɗi abubuwa mahi yawancin ko in ce na eh, abin da ya kamata in tsara akan wannan na yi bayani kan shi misali ina son in yi bayani kan muhimmancin nafila to nafila tana da muhimmanci amma misali sai in zaɓi waɗansu daga cikin nafiloli sai in yi bayani kansu a gurguje yadda za yanzu misali sallar duha menene hukuncin ta a musulunci menene kaga sallar nafila ce to amma nafilolin ai yawa gare su Ƙwarai.
to yanzu ce duk zan bayani kan nafiloli ai ba zai isa ba Bai isa.
akwai wani littafi na bughyatul mutatawwi fi salati tatawwu na eh, Dr. Umar Baz Mullah kasar Saudiya ɗalibin ilimi ya kamata ya ɗauke shi saboda ya ga hukumce hukumcen nafiloli da kuma fa'idodinsu da ka'idodinsu. Eh don haka dai abinda ake nufi dai khutba ta zamanto ta game maudu'in da ake magana kan shi misali mun ɗauko misali kan wata banna mun eh, yi bayani kanta galibi ba a so khutba ba ta wuce wato biyu ma'ana a raba ta biyu a yi bayani kan wannan abu eh, a sake sati mai zuwa a karasa amma in sun samu na ya zamanto ta shafi dukkan maudu'i ma'ana yanzu misali mun ga wata banna da ake yi koko wani sako sako sako da aka yi da wata sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ka dauko wannan sunna kai bayanin muhimmancin sa da irin yadda ya kamata mutane su rike ta daidai wannan sunna tunda sunnonin suna da yawa to shine abin da ake nufi da al-isti'ab an gane ko yawa ba a bar wani abu mai muhimmanci ba da ya kamata a faɗa cikin takaitaccen wannan lokacin kuma wanda lokacin na ba da dama wanda ba a faɗi shi ba Mm. Kenan babu laihi in son samu ne.
na'am ya zamo idan an ɗauko hutuba wannan maudu'in ai kokari A duk wanda ƙare za shi, kai a yawwa.
ƙare shi na'am sannan kuma in ma ta kama shi kuma zai yi sati biyu ko abin da ya kama da haka Na'am.
shi ma babu laifi Na'am.
amma dai gawa da an kaso dai yayi.
haka haka to Allah ya saka da alheri amin amin malan tajdid amma tajdid fil khutba na'am at-tashdid yana ɗaukan ma'ana guda biyu Mm.
at-tashdid shine a sabuntar da khutba ma'ana ba khutba guda za a yi ba Mhm.
wanda shi kuma wannan gaskiya yana buƙatar ilimi yanzu in ka duba yanzu kamar kasashen mu galibi khutba guda ce ake yi ka gane ko musamman masallatai na da eh, za ka iske eh, galibi khutba guda ake yi don girmama shi wanda ya yi khutbar an gane ko ko kuma don saboda itikadin ba a buƙatar sai an canza an gane ko in ka duba mafi yawancin masallatai nan galibi zaka iske waɗansu suna yin khutba eh, wadda muka saba ji tun muna yara alhamdulillahi alladhi ala bi izzatihi fawqa albariyat wa rafa'a bi qudratihi samawat wa zayyanaha bin nujum bin nujum almunirat wa arsaha bir rawasi shamikhat zuwa da karshe to kaga wannan khutba kullun ita ce ake maimaitawa abu na farko kenan abu na biyu daga ciki shine zaka iske ba a fassara khutba don fassara khutba shin ya halatta ko bai halatta ba wannan mas'ala ce mai zaman Mai zaman kanta kanta, an gane ko shin ya halatta a fassara ta kuma wani lokaci za a fassara ta kaga nan ma akwai mas'aloli to sannan ina zuwa kafin in zo kan wannan mas'ala sai a tashdid kamar abin da ya shafi misali canza khutba eh, ko kuma yin khutba ta dace da zamanin da ake ciki da yanayin da ake ciki ina fata an fahimci ni Na'am.
to duka waɗannan matsaloli da suna da abin nan Eh, idan ya zama to limami bai saba canza khutba ba ba mu zuwa kai tsaye mu zo mu ci a a canza khutba domin abu ne wanda yake na buƙatar yau da gobe yau da gobe shi khutban dan guda ita ce yake akan ta akwai waɗanda su kuma suna da khutba kamar misali khutba guda guda zaka iske kowane yanki akwai khutbar da guda ya saba da ita wasu kuma suna da khutbobi ne guda 52 akwai wani littafi da wani malami yayi khutba 52 ne an gane ko adadin satuttukan da ke cikin shekara kenan kullum sai a zago guda ba tare da an hankalta mu ta dace da yadda ake cikin ba ba shi dai shekara guda ta an yi an ƙari an fahimta to kaga wanda ba zai iya canzawa ba ba wani dalili na mu zo mu ci kai tsaye dole sai ya canza gaskiya don ba abu na wanda ya saba ba amma ya kamata mu sani cewa a'a da khutba ba a canza ta da khutbobin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya suna ya kamata a ce an dauko su an rika maimaita su kwarai wannan hudubin da muke aiki da su waɗansu malamai da sun kai su ta dace da lokacinsu ta dace da zamaninsu kwarai ina fata an fahimce ni kuma kaga bai yiwa a ce su gabanin su waɗansu malamai sun yi hutubobi to me yasa bayan su ba za a samu wata hutuba ba gaskiya wannan na ɗaya kenan na biyu sai kuma waɗanda suke ɗauko hutubobi amma misali amma ba tare da sun hankalta ma dace wasu ko abin da ya kamata ka ba yanzu zaka iske wani ya ɗauko hutuba ta ƙasashen larabawa sai ya zo ya yi amfani da ita ba mun ce a'a ba amfani ta kasashen laraba ba amma me ya kamata a rage me ya kamata a ƙara yawwa shine wani sai ka iske yanzu ana maganar almubazzanci a kasashen larabawa sai malami ya ce eh, kamar infaq alafid dananir zuba kuɗi kamar a ce mutum yana kashe dubban dinarori masu yawa an gane ko Eh, fil umuri tafiha a cikin al'amuran da suke kaskantaccen al'amura ko kuma ga al-muharramat abubuwan da suke haram to kaga shi yana magana ne akan yankin da ake kashe dinari kwarai.
kai ka ɗauko wannan hutuba maimakon ka gane kai yankin ka naira ake kashewa misali in a Najeriya ne for example misali kenan ko kuma Niger sefa ake kashewa ko yankunan da na Niger ake kashe naira misali a ko yankuna amma sai ka ɗauko dinar wani bai ma san abin da a dinar ba Kwarai ku.
ka fahimta to kaga yana daga cikin hatta da ɗaliban da suke kokarin canza hutubobin wani lokaci sai ka iske a'a hutuba su kansu nuskha ce mukarrara ba su iya ƙara wani abu ba su iya rage wani abu ba su iya ƙarawa da tasu baiwa wanda Allah subhanahu wataala ya ba su ana buƙatar tashdidi to wannan kenan wajen fassara hutuba akwai sabani tsakankanin malamai waɗansu suna ganin hutuba bai dace a fassara ta ba kawai a yi ta da larabci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da larabci ne kawai ya yi khutba to amma da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa wannan abu ne wanda kamar in an hankalta mishi ta fuskar fahimta bai dace a ce ba a fassara khutba ba domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama Madina ke khutba waɗanda ke cikin garin Ma- Madina mafi yawancin su larabawa ne kuma waɗanda ma ba laraban ba suna jin larabci irin su Bilal Mhm.
ko ba haka ba Kwarai.
to yanzu musulunci ya faɗaɗa ya wuce makka da madina ya wuce jaziratul arab ya shafi duniya gaba ɗaya to ita ko khutba tana da alaka ne da rayuwar mu ta yau to an ka ce ba za a fassara ta ba to kaga an samu matsala Babba.
yanzu misali ai alqur'ani da larabci aka saukar da shi amma ana tarjama shi zuwa ga wadansu yarurruka ba a ce dole sai kowa ya koyi larabci don bai yiwa kowa ya koyi larabcin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tura shi ne zuwa ga al'ummomin duniya gaba daya wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin akthara an-nasi la ya'lamun ko ba kadan bane Kwarai.
qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a sannan yace wa uhiya ilayya hadha al-qur'anu li unzirakum bihi wa man balagh an yi min wahayin wannan alqur'ani dan in muku gargadi da shi wa man balagh ai an shafe maf'ulun bihi wa man balaghahu alqur'an da duk wanda qur'ani ya kai gare shi Kwarai.
to wani ta qur'anin ba zai kai shi gare shi ta larabci ta fuskar tarjama ce zai fahimta ma akwai wani sako wanda an ka turo zuwa gare shi to dan haka tarjama qur'ani ma'a- ma'anonin alqur'anin an gane ko abu ne wanda yake malamai sun halatar da shi yanzu ka kasar Saudiya ta shiga gaba ana tarjama alqur'ani da yarurruka daban-daban da ma littattafai da musulunci daban-daban to haka khutba to sai dai malamai suka yi sabani shin wai kafin liman ya zo sai a ba da khutubar ga wani malami Shi fassara.
sai ya fassara to wannan kuma kaga za a iya samun matsala misali saboda da yawan mutane ba su zo ba Mm, gaskiya na biyu na iya cewa to ai wannan lokacin ma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu shi duk da ba a yi yake ba.
ba a yi ba babu wani abin nan Eh, ya kasa fahimtar cewa mutanen da ke gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da mutanen da ke gaban shi wanga limamin ba ɗaya suke ba akwai bambanci an gane ko to waɗansu malamai sun faɗi wannan waɗansu daga cikin malamai suna ganin a'a kamata na yi limamin al'ummar da yake cikin ta sai ya karanta larabcin yana ja kuma yana fassarawa saboda su fahimci abin da ake son a ci waɗansu daga cikin malamai suna ganin a'a an gane ko yayi larabcin kaɗan ya ja aya da hadisi misali ya tabbatar da rukunin khutba sun haɗu yabo zuwa ga Allah salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ja aya ko aya ɗaya ko biyu ko khutbatul haja sannan ya fassara ma mutane khutba ba sai yayi larabcin ba waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin a'a yayi khutbar da yaren larabci gaba ɗaya ya ƙare sannan sai ya dawo ya fassara ta da wato yaren da mutane suke shi to in muka ɗibi tabi'a ta risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah kuma subhanahu wataala a cikin suratu Ibrahim yana cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ko ba haka ba ba mu taba turo wani manzo ba face sai da harshen mutane shi yaren su kenan don ya bayyana musu to ai li yubayyana lahum don a bayyana musu to in kai khutba da larabci ai baka bayyana mutane sakon da ake so a ce ba bai zan ma sako ba to ka gani to shi yasa malamai suke ganin cewa ya kamata a ce an fassara khutban nan da maganganu amma in ka diba cikin ashamil fi ahkam al-khatib wal khutba na ustad dr sa'ud shirem ya kawo wannan ra'ayuka na malamai wanda Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin daga cikin wadanda yana ganin ya halatta a fassara wannan khutba kuma da naje kasar Saudiya ma na hadu da ɗaya daga cikin malaman shi ustad dr sa'ud shirem Abdul Aziz Rajihi da na gaya mishi wannan magana shi ma ya kawo ra'ayin shi cewa ina ganin in ban manta ba shi yana ganin kamar za a fassara khutban ne kafin liman ya zo ko shi ya zaɓi ra'ayin ina ganin kamar ana ja ana fassarawa an gane ko ina ganin shi bai da ra'ayin a ce an yi khutbar da larabci sannan a dawo a yi ta wani yare kuma bai ma san da littafin ba tun duk da yake na cikin malaman shi ta'ud shirim sai da ba shi labari muna firantawa da shi yace ai bai san yayi wannan littafin ba ai dalibin sa ne yace to yayi littafin to ina ganin yasa aka nemo masa littafin eh ya gani na san ya dudduba shi da sauran mas'alolin da ke ciki don haka dai fassara khutba abu ne ya kamata a yi shi kuma wannan aya sai mun yi hattara domin a ka'ida ta usulul fiqh wa ma arsalna min rasulin ba mu taba turo wani manzo ba illa bi lisani qaumihi sai da yaren mutanensa to kaga wannan hukunci am ne domin al ithbat wan nafy ne ma arsalna ba mu tuwa ba illa bi lisani qaumihi sai da yaren mutanensa to kaga ya zama to am akwai wani manzo to amma za a yi takhsisin sa da da fir'auna da annabi Musa dan annabi Musa bani Isra'ila ne fir'auna kuma ba qibti ne eh duk da yake wasu rayu sun ce fir'auna asalin shi daga cikin bani Isra'ila ne amma da ya samu mulki ya bijire musu amma zance mafi inganci fir'auna ba qibti ne annabi Musa kuma yana daga cikin bani Isra'ila kenan nan sai a ce an tura annabi Musa zuwa ga fir'auna sai a yi takhsisin shi da wannan aya ko kuma bayan haka nan kuma in akwai su annabawa dai ba babu nafsi don sai abin da su ya kawo ake taksisin shi da kuma in akwai kuma dalilai waɗanda ake mukhassisatun nasu ana iya taksisin nasu mutum ya diba cikin littafin usulul fiqh sai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ko an turo shi zuwa ga mutane gaba ɗaya kenan ba a cewa shi bi lisani qaumihi annabin larabawa ne kawai dan wannan fakewa da ne ce to an ce illa bi lisani qaumihi a'a shi Allah ya ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a da haka sai kai taksisin shi da nasi na alkur'ani kaka ta kawada cikin banda haka ka san wasu ɗalibai al'amarin da yake ba a finci ka'idodin ba kuka an zo da masala ba su iya su dibiya su hankalta ma ka'idodin ta wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri amin amin malam matsala ta gaba rikon minbari ranar idi me a hukunci eh to da yawa daga cikin malamai kuma ce mas'ala ce wadda rajihi shine babu minbari ranar idi tunda kaga ba masallacin juma'a bane galibi ake yin sallar idi ana fita ne a cikin musalla amma malamai suna cewa kamar in musalla ya yi nisa babu damar da za a je a wani gari yanzu misali in ka ɗauki manya-manyan waɗansu garuruwa fita a wani fili a ce a je wurin sallah za a rasa ma wurin kamar manya-manyan manya-manyan garuruwa yanzu in kan dibi kamar birnin riyadh a lokacin da na je shekara ta 2015 a makka ma'ahad na rabitul alim islami wajen karatu na je ziyarar wannan garin to idan ka duba za ka ga kamar da suke cewa daga gabascinta zuwa yammacin wannan garin na riyadh madinatul riyadh kilomita 80 ne tsawonta eh daga kudu zuwa arewa kuma kilomita 80 ne to kaga yanzu an ce sai ka fita ka je yanzu misali gari yaushe za ka kai bakin gari gaskiya to kaga in ma an ce wani na kusa ga iyakar garin to wanda a can tsakiyar garin fa shi kuma shi'a yanzu in ka diba kamar a turai akwai manya manyan garuruwan da sun fi ma kilomita 80 sun fi ina fata ana fahimta suna da tsawo kwarai da gaske yanzu a america in ban manta ba a can cikin wata jiha in ban manta ba ina ganin jiha ce ko ta shiga ko wani abu garuruwa ne kowanne daga cikin su yayi tsawo ya fi kilomitar 150 har suna batun za su haɗe da juna su zan kusan kilomita 300 misali jauhin in garin sun ka haɗe guda biyu to yanzu tsawon kaga karuwa zai to kaga irin waɗannan mas'alolin lokaci in babu dama fita zuwa ga musalla ana iya sallah a masallacin juma'a akwai uzuri wanda yake uzuri ne shar'i to kaga abinda ake yi cikin musalla ba a taba da ruwaitowa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki minbari a waɗannan sallolin ko ba haka ba daga shirin ko munan gari ma yanzu mun dawo yanzu nan idi haka da da garin yana dan kadan Yawwa.
bakin daji akai ake tahiya yanzu ko babu babu dajin babu daji babu daji don gaskiya ne Mm.
kuma ko akwai shi yayi nisa Yayi tare a nisa.
ce yayi nisa Ya ka san koyi da cewa ce ba- farko.
babu Ya ce daji kamar babu- kaka babu- A hau- musamman a- kaga a- kuma in an hankalta ma wasu suna da abin hawa wasu ba su da wasu abin ba su hawa hawa gaskiya Mm.
haka ne yanzu kaga in ka dibi ma masallacin idi da aka yi na kwanne wanga wanda ake sallah na farko yanzu in ka duba ai can da cikin daji na kwarai ku da wa- wani mutum na zai iya zuwa wannan wurin kaga ba zai yi wa ba Kwarai.
sai ka ji an ce baka wannan lokacin in ka zo ma har akwai dabbobi suna iya halaka ka ko su canye ka su Wancan kuraye wai wancan lokaci to amma yanzu gashi garin ma ya wuce masallacin masallacin ya komo cikin gari in ma ana huce tsakiyar gari ya huce to tsakiyar ka gani yanzu.
Mm, Kwarai.
to don haka mm, eh, yana da kyau mu fahimci irin Mm, gaskiya.
waɗannan mas'aloli Mm.
wallahu a'lam Amin. insha Allah Allah ya saka amin malam khutuba ta ta ta idi guda biyu Na'am.
da idi bab- ta babbar sallah na'am da ta karama Mm.
shin ana yin su ne gabanin sallah ko kuma sai bayan an ƙara sallah khutuba eh to khutba ta idi dai eh, abinda nasoshi sun ka tabbatas shine bayan an ƙara sallah ake yin su da karamar sallah da babbar sallah yawa mm, wannan kuma shi na tunar muna a tarihin musulunci a zamanin daular umawiyya ina ganin in ban manta ba wanda yake jagorantar madina ya gabatar da khutba ta idi kafin wato eh, abin nan kafin sallah to ka san musamman tunda musulunci akwai sabani daban-daban musamman sabani na, na siyasanci zaka iske tunda hadisi na cikin sahih muslim zaka iske kamar yanzu in shi'a sun dauko wannan hadisi ce to kai kajiya wasu daga cikin shugabannin nan daular umawiyya sun gabatar da khutba idi gabanin sallah an gane ko alhali ko sun saba wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'a su waɗanda a cikin daular umawiyya da su kan su sahabban ai ba ma'asumai bane gaskiya ba a ce ba sa yin kuskure ba suna yin daidai kuma suna yin kuskure madalla to irin wannan zaka iske wasu sun kawo shi su to kaga waɗannan mutane sun saba sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam suna iya su yi kuskure kamar yadda kowa yake iya kuskure in ka yi kuskure kana iya ka tuba in kuma baka tuba ma kan mutu tunda ba kafirta kai ka fita daga cikin musulunci ba al'amarin kamar ji'uhu ila Allah ta'ala Eh, da haka dai abinda dai sunna ta karanta shine a yi sallar idi ko ta karamar sallah ko ta babbar sallah sannan a gabatar da khutba to shi wannan eh, da ya gabatar da khutba kafin eh, sallah ana ganin saboda sabani na siyasa da a- akwai a garin Madina to sai yan shi'a suka ke da wannan su kun gani saboda ana ganin in dai har aka yi sallar sauraron khutbar mutane ba za su tsaya ba an gane ko su wace wasu tunda ba shugaban da suke so bane misali ko ko akwai sabani tsakanin shi da waɗansu Da wasu.
to yanzu ba ma sabanin ba ko yanzu mutanen mu da eh, duniya ta dame mu sosai komi yanzu shafshafa ake so a yi a ƙari da ka ce ma za ka yi dogo hutuba yanzu kana zama ma kana hutuba in baka yi anniya ba mutane da ɗaya suka yi wacewa ko yanzu da babu sabanin kwarai ina fata an fahimce ne a yanka ƙare hutuba ma in baka yi anniya ba mutum da zaka samu sai ka ce mutane da sun wace maka Sun gudu, in baka yi anniya ba ma kana saddake ta nan kai da kanka sai sa wani limamin in ya ga jama'a da yawan jama'a sun wace ka a bar shi kadai shi kai maza maza ya saddake hutuba dan suna iya barin shi da takarda su wace eh sallah karama mutane gayu da sauran mutane ana so a je a sha daɗi a more marayuwa kuma ka ja musu dogo ka ja musu dogo khutba kaga eh, in sallalai yana ana son mutane a tai wajen aiki saboda ana buƙatar a gasa tarunna a samu rebu a ta basga to kaga mutane ba za su iya tsaya jiran ka ba sosai shi yasa sai an takaitar da khutba a faɗi abubuwan da suke da muhimmanci kuma ba muna cewa ba a'a a maido irin yadda shi wancan ya aikata don aikin eh, waɗansu mutane bai zama towa hujja a cikin addinin musulunci Gaskiya.
eh, wannan shi ne abin da ya kamata a ce eh, yan uwa sun fahimta wallahu ta'ala a'lam lalle ke malam kai dogo khutuba malam eh, musamman ga sallah dama ya ga yan kaji suna yawo bisa tuwo na'am kuma ka ja mishi ka- ka- ka san sun ka ce jinkiri na'am shi ka kawo rabon wani haka sai ga in ka ja mishi ya tsaya akwai matsala Eh.
wallahi yana barin kai ta wajen abun gashi haka mishi.
haka ai ka san in ka duba masu da yawa daga cikin waɗansu ma musulmi su idin ma ba su zuwa wani sallan ma bai zuwa amma ya shirya mata suturar Amma da da- za a sa mai tsada da irin in gayuna masu rawa an kawo eh, an yi eh, birije ko mu ce bilan na rawar da za a yi ko jikka nawa za ta ci da radio kan za a ɗauko da in masu shan giya na ko shisha an yi shiryar da shisha da za a sha da uniform an yi ma yan mata da inda za a haɗuwa da gidan da za a haɗu a cashe da inda ma za a je ko cikin daji na a je a yi picnic da siestar duka an riga an shirya amma shi bai ma zuwa sallah jiran ɗaya kai a ƙare in sorti ta sahita ko ta marece ayi in kuma uku za a yi ayi ta sahi ayi ta rana kuma ko ta marece ta bayan la'asar kuma ayi ta bayan sallar isha'i galibi kasashen musulmi zaka iske waɗannan abubuwa ci yasa su waɗannan waɗanda ma ke zuwa sallar nama sannan su tai su gabatar da irin harkokin su to suna ma ake zancen su su da yawa ma sauran gayu ma zancen zuwa sallah bai kuta so gare su wannan ba cikin tsarin ko rago da aka cewa in ba dan da aka cewa sai liman ya yanka ba aka yanka su ina ruwan su a ina jiran ɗaya ka basge lokacin su azumin ma ibada ba yi za a yi ba waɗansu da dama za ka iske musamman waɗansu wurare waɗanda addini bai yi ƙarfi ba da an cima wata ramadana ya kusanto ko zai kama duk kowa istuma ya kama shi kaf da tension da diabetes duk an yi taimaka Allah ƙarya sai wata ramadana ya ƙari sannan su komo lahiya lau akwai su yan karanta takardu yawwa yawwa wasu kuma ba dama ba su cewa suna da ciwo amma ba sa yin azumin sai dai su ɓoyi musamman gayu zaka iske ɗaki wannan geto an gyara shi an kawo humidificator ko kuma AC an watsa cikin daki ko ba haka ba tunda humidificator wannan fanka mai bada wanda ake sama ruwa in kuma AC na ko air condition an riga an yi tattalin shi an samu ampul bula mai ko mai tsanwa wanda ba da launi mai kyau an kawo abin nan gadaje an sa sannan kuma an yi tattalin abinci sai akwai hali a siyo sardin a aje a samu dan gas wanda ake rinka dafa abinci da shi a samu shinkafa a ɓoye a samu garin kwaki musamman irin wannan na kwatano mai sulɗin na wanda bai da garje ga makoshi a samu madara da gujiya wadda a cikin abin nan me yake da suna butalin nan a gyara ta wadda take kwalɗaɗɗa ce shikenan ga glass an gane ko kankara kenan shikenan ya kasu su yi abincin su su kari in ma waɗanda ba su damu da addini bane ga ƴan matan su nan suna zuwa suna shiga cikin gito ana abin da aka yi sai in marice yayi sai shi to shi na so su kai iske an ɗanyi mutane ɗan dabinun su da an kawo dabinu da ɗan koko da ƴan inda aka abin da kaga yana so saka yana cewa wallahi an yi zahi azumin nan yayi waya tare shi za a ci gaye bala'i na shi zo shi buge mutane abincin buɗin baki kuma shi bai azumi ba
to shi ba mai azumin ci wallahi malam su yi kowa shirye-shiryen sallah da shi yasa kake ganin idodin mu ma wani lokacin sai ka iske abubuwan da aka yi waɗanda na kasashen kafirai ne kuma a idin musulunci yanzu ka dibi sallah karama in ta kama ko sallah babba irin yadda ake gayyato mawaka na cikin ƙasa da waɗanda ma ba na cikin ƙasa ba da giyar da ake shiryawa da rawaye da ake shiryawa da daren sallah duk ibada da ma an kashe ka iske an rusa ta wannan rana ina fata ana fahimta ta a shagiya a yi zinace zinace a yi raye raye a yi kaza a yi kaza sai ka iske waɗanga abubuwan to wai sai ka tambaya wai addinin musulunci ya zo da su kaka kuma ko da misali zaka iske salloli na kiristoci ko waɗanda ba na addinin musulunci ba ko na yahudawa to na farko dai mu addinin mu bai ce mu waɗannan sallolin ba to na biyu kuma an sha giya a idi ma wanda yake ba na musulunci ba misali to wai shin kiristanci ya halattar da a sha giya a yi zina ko ko addinin musulunci ya halatta su kuma ɗiyan musulmi ne suke aikatawa kafafen yada labarai gidan rediyo da tv a watsa haitai ya watsa fina-finai na shashanci ga sunan kuma daren sallah wai hujjar daren sallah ta da wake-wake da abubuwan da ba su dace ba wanda zaka ce su gayu ma yanzu da sun kasan FM ana sawa wa'azi ga azumi a shikenan suna da kartin memoir wadda take sazi giga ko trande giga an samu marso kamar sun kai dubu an watsa yanzu sai a soka ga radio da ran da azumi ya kama sun daina sauraron radio don saboda su san wa'azi za su ji shikenan wangamar so dubu ko mu ce waka dubu ko ba haka ba suna nan da wagga ta kare sai wagga da ventikatar su ventikatar ana shan miza a samu bafil in gayuna na da wannan operland abin nan wanda bafil wanda ke kai sauti a samu tulu ko tukunya sai a jicce shi ciki saboda ya ba da daka daka amma yanzu da ke an yi irin na zamani waɗanda ana ƙara musu bas da komai yanzu ba a buƙatar irin waɗannan abubuwa da haka dai abubuwan da yi shi saka kake na ƙasashen musulmai abubuwan suna da nauyi gare mu sai dai Allah shi gyara Allah ya mai kyau dan gaskiya abubuwan da ake na sabo malam da Allah yana kawo mutane da wannan lalata ko ruwa da an yi bankwana da ruwa Allah ya ce walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma tarka ala dhahriha min dabba a cikin nahl ya ce walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba da Allah yana kama mutane da zaluncin su koko da abin da suke aikatawa kenan na zalunci a cikin suratul fatir tun da ya ce bima kasabu da abin da suke aikatawa na zalunci can kuma yace bi zulmihim da abin da suke aikatawa na zalunci yace ma taraka ala dhahriha min dabba da bai bari bisa doron kasa wani abu can kuma cikin nahl yace ma taraka alaiha kina abdamili na koma zuwa ga ita kasar da an kace dhahriha ban kasa da babu wani abu da haka dai abubuwa ne waɗanda idan muna buƙatar canji da cin nasara ga hannun ubangiji suke kuma dole sai mun dawo ma Allah mun yi ma addinin Allah tsaye sai Allah ya ci muke mu amma in ba haka ba duk waɗannan bala'o'in da muke gani na tsakankanin mu da kuma na turawa da suke makiyan mu na kasashen waje da suke culastar da mu kuma al'amurra sun kiya saboda abubuwan mu kanmu ba mu tsaya ba bisa gaskiya ba sallar subahi yanzu in ka diba abin tausayi tun daga an ce maka an kare azumi in ka zo liman wani lokaci daga shi sai ladan na sai su yi ta mutum biyu sai an samu wani mutum na uku na zo sannan ake samu ma liman shi dan samu shiga can gidan limami sallah an watsar da ita to ita ko ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa Allah ya kalle mu da ya taimake mu jami'in sallah asuba ina zancen asuba sallah kuma wanda ake yin mashin ma ana tsayawa a yi ta irin yadda an kace tun da mutum da an kabarta sallah inda ma ya ji ana karanta kul huwallahu nan na shi kai kullun amma duk inda aka wata sallah wadda ba kul huwallahu aka karanta ba bai su qiyamul layli ko mu ce tarawih sai ka iske inda aka karanta aya guda summa nazar nan dai da kawai shiga bugar kuɗi shi ta ta komo da hammatani ya haso inda aka abu ya san kamar wasa yawa to kai sai ka iske abubuwan ga sunan in an kabbarta sallah ma mutum sallah azhar ko la'asar tun daga an kai kabbara ya rabu da liman sai in yaji an ce assalamu alaikum sai ce kai har mun ka baki iyaka bai ma san raka'a nawa an kai ba to kaga abubuwan namu na addini muna son zahirin tunda ruku'i zahiri ne sujada zahiri ce amma kuma akwai batini ita zuciyar kashin ta san ina ne ake ka tuna gaban Allah kake ka karanta Fatiha da kyau ka karanta surar da kyau ka yi ruku'i da kyau ka san raka'a ta nawa ake ciki ko ka san sallar da kake cikin raka'a ta nawa kake ciki duka waɗanga abubuwa in ka duba cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir da taslimi ka annaka taraha na shaykh nasiruddin al-albani duk da ke akwai al-mukhtasar wannan mai mujalladi guda amma cikakken ya kai kusan mujalladi uku zuwa hudu da yazo karshen littafin yake cewa to duk wannan bayani da ya kawo ya yi bayani kan zahirin sallah karanta fatiha ruku'i sujada yace amma babban ran sallah ruhinta shine al-khushu' samun natsuwa kayi sallah ingantatta da an ka ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da abinki shin wai wace irin sallah kayi kana ta sallolin shin wai kayi irin wanda Allah ya ce ko ko irin wanda ranka ga so ta yi shi yasa zancan in dai za ka yi sallah ingantattar sallah to ita ku za ta hada ka daga alfasha da mummunan abin amma in ya zama to sallah wanda kaka yi ga ta nan ga kamar ta ta birkidin billaro to kaga wannan shi yasa gaskiya mu dawo mu yi karatun ta natsu mu bar zargin kafirai da kuma abubuwan da suke faruwa mu dawo kowa ya dibi kurakuran shi ya gyara gwargwadon hali saboda halin al'umma ya daidaita insha Allah ta'ala malam musamman dai gabanin mu ci gaba na'am nan ga garin kwanni gaskiya an shiga cikin wani hali na'am sabon da ake yi malam ya huce tunanin ɗan adam wallahi yanzu zaman da ake akwai maza masu biɗan maza zaman da ake yanzu nan na'am na'am wasu akwai kungiya su wannan sado maza da maza dan kadai ai kuɗi akwai su kuma ba nan ta fuskar tsafi wasu kuma ta fuskar ci gaba da wayewa kuma nan cikin garin ga akwai kuma wa'anda kuma mata ke da mata nan cikin garin ga sannan akwai banda yanzu akwai waɗanda ke zakuwa daga can ya maima a zaka su mata hawa zaka su nemi matan garin mata hawa cikin garin akwai masu hitowa daga Najeriya abin da ake yi nan ga matan da Najeriya suka su nemi matan garin. Ba maza ba Na fahimta abin suke kira a Yau eh.
Shi ko wancan na namiji namiji akan shi al liwat.
Liwat kuma akwai gidajen da an ga ke imanin. Garin ga na kwanni matan aure ne kawai ke zuwa da zaurin ne da yan mata. Waɗannan wurare sanannu ne ganin ka suna nan garake. Shin waɗanga ababuwa miza yasa hadari ana ɗarmo hadari shina sai a kewaye mu.
Kasan kasan kamar yanzu in ka dubi ci gaban da ake ganin kamar duniya ta yanzu kaga gidajen karuwanci suna ta mutuwa.
Kwarai ku.
Amma mutane ba su dawo sun ka tambaye kansu ba to yanzu wace hanya an ka samu.
Shine.
Saboda yanzu karuwancin ya koma mace a gidansu ne za ta gyara ɗakinta. ta zo har gidansu ma a zo a yi lalata da ita. Na biyu yanzu hotel-hotel suke ɗauka su mazan da su mata mutum ya ɗauki ɗaki. in ya samu matar da zai zina da ita ya kai in kuma babban mace ce ta mai kuɗi mai hali ta samu yaron da ta kaso ta kai can ɗakin ta lalata da shi ta ɗauki ɗakin haya na shekara ko fiye da haka ko ko su gina gidajensu mace ta gina gidanta tun tana da kuɗi ko kuma namiji gina gidan shi yana da kuɗi ya rinka ɗaukar mata yana kai mai gadi dai an ka ɗauka gidan babu kowa ko kuma mace ta ɗauki ta gina gida ta rinka ɗauka shi ko ta ɗauki gida haya ko ko namiji ɗauki gida haya ta rinka ɗauka yara tana kai su tana lalata da su amma wannan ba su cutar da kowa ba sai kansu kaga karuwanci yanzu ya kuma an canza mishi wani saluni ɗaki ne aka ɗauka ko gida ko kuma a'a idan akwai buƙatar a zo sai a zo a yanki shi yanzu wancan a kama ɗaki a san gidan karuwai ne kamar ya koma ƙauyenci amma ba karuwancin an ka bari ba ana fahimta ta kamar wani ci gaba ne amma masu yin irin waɗannan abubuwa ko a kasashen turai ya suka ƙare su ne masu cututtuka waɗanda misali za ka ga kamar cututtuka ne waɗanda irin su su dakin gar ake ɗauka an gane ko abin da yake bai musu baya saboda wasu cutar da Allah ba Allah ba ka iya cutar da Allah idan muka duba wannan mas'ala yanzu in ka duba kamar taro da aka yi na kasashen turai a kwanakin baya sai aka ce to matan NATO afon na NATO ne da aka yi kungiyar tsaro ta NATO to shugabannin kasashen sun zo za su ɗauki hoto sai aka ce to matan su za su ɗauki hoto to cikin matan sai an ka ɗauki hoton wani ƙato tsaye bayan matan to shi ne ake komantar ake cewa kamar mutane za su ga namiji tsakiya tare da waɗannan mata to kasu sa tsammanin kuskure akai aka sashi matar prime minister wani yanki da ake kira ko wata ƙasar ake kira luxembourg a ƙasar turai to shi ƙato ne matarsa an gane ko ƙato ne matarsa to sai zo da mata ne za a ɗauka hotonsu shi ma sai shiga cikin matan shugabannin nan ƙasashe tunda shi ma zama mata yake ina fatan kana fahimta ta kenan yau turai hatta kai shugabannin nan su ma suna cikin wannan al'amari mun fahimci wannan da kyau to sannan kuma yanzu suna kokarin za a halatta waɗannan abubuwa ta fuskar a zuba makudan kuɗaɗe ta fuskar siyasa an gane ko kamar majalisun ne na kasashen da ba su yarda da waɗannan abu na kasashen musulmi da kasashen afirka saboda su amince da wannan a ba su makudan kuɗaɗe su zaɓi cewa majority ta zaɓa kaga a ta da fita a kasashen mu kuma yanzu haka waɗanda ma ba su sani ba nan Nijar yanzu suna nan suna son suna da ƙungiya dan shekara uku da sun wuce ko biyu in ban manta ba biran doce bale sun yi magana da ɗaya daga cikin masu wannan abu yace ai suna da wurin da suke haduwa suna tattaunawa suna harkokin su su mazan eh sai shi gudan ya tambaye shi to wannan kungiyar taku a ina ne kuke zama sai ce a bai hudi saboda ya san suna iya haduwa da babban hatsari ko ana ana yi musu zama guda kasar Tunisia masu France 24 na taba ganin sun yi abu kan wannan ma'ana na irin wannan abubuwan na cewa ana kyamarsu su masu irin wannan ɗabi'a namiji ya nemi namiji to in ka duba ga irin halin da turai take ciki ministan america na transport kowa ya gani da aka bashi ranar da zai kama aiki diskurkin da yi ya ce yana mu mutane present abin da my husband ya ce zai musu presentin mijin shi shi a matsayin mace ke minista na transport na america akwai miji gare shi mijin shi na nan zamani lokacin coronavirus yana saye da wannan abin sai jijjiga kanshi yan jarida suka gudu shi to kaga ministan america na transport mace na kato ne a mijin shi to kaga irin waɗannan abubuwan sun yaɗu a turai to suna son su yaɗu a ƙasashen mu amma ba su samu ba saboda addini da al'ada sun hana su su ci nasara amma yanzu zaman da ake a cikin garin yamma yanzu suna nan suna gina musu babban gida makekin gida kuma wanda yana da hawa da yawa da yawa masu yawa amma a ɓoye ba son a san nasu ne amma labari shi nan shi na yaduwa kuma ana nan ana ta kokarin vision wurin saboda suna son su yi musu matattara yadda su yi su ba su kokarin su samu yanci saboda a bata al'ummomi tunda ba a son mu yawa su ba su nan ga yawa kenan in waɗanga yan daudun da waɗanga mata masu neman maza da masu sukari gashi dai addinin mu zai lalace al'adar mu za ta lalace sannan kuma ba mu ƙara yawa irin yadda suke tunani tun da sun ga muna yin yawa to duk hanyoyi na yakar waɗannan al'umma kuma yanzu waɗanda da matasa suna taya kamar kasashen turai ne ana yin irin wannan lalata da su to amma problemkin da yake faruwa a karbaka Allah da yake lokacin mu ya abin nan lokacin muna iya barin su sai zuwa gobe kenan sai mu karasa tare da wanda zamu yi abin zaka iske mahi yawanci ai da matasan mu suna taya ne a kasashen turawa ana yin luwaɗi da su a basu kuɗi to yanzu ƙarshe da abin yayi yawa ai yanzu da matan da ake luwaɗi da su da mazan da ake luwaɗi da su ai dukkan su yanzu ba su iya rike kashi da kaga kush ana sai suwa farmasi yanzu ana ana ta musu sai mutum ya samu kuɗi amma ƙarshe saboda nan wannan wurin jijiyoyin yau da gobe saki za su yi kashin lese fa sai na gari shi bai tsayawa yanzu da kaga kush ana sai da ta farmasi ta ƙato ta takatta wadda aka sai suwa ta manya ta yan waɗanda aka luwaɗi da suna ai ba a hudin hakika da abin da yake faruwa sai a ce a'a yanzu in za a sai wani tsoho na akwai bai iya tashi za a samu kush kaza kaza ƙarya matasa na sun ka je an kana luwaɗi da su ture ko na nan ga an ka swasware su karshe kuma jijiyoyin sun ka saki sai ka shi zan lese fasi to aka raba kallahu in ba zamani ba wata bijin kato da kush eh kato da kush wannan abin mamaki na to Allah ya sauka Allah kuma shi muna kariya masu rabon shirya Allah shirya da su wanda masu shirya Allah kai muna maganin su Allah shi tsare mu da gaban mu da bayan mu gaba daya da kasashen musulmi gaba daya da musulmi gaba daya to ina ganin lokaci yayi halinsa in ma dai akwai wani abu tana yiwa gobe Allah kai mu da sai mu dan karasa sai mu dauki maudu'in mu wancan sabo da za a dauka
ana ya kamata mu tsaya saboda lokacin mu yayi abinda malam ya karantar da mu Allah mu daukin sarki shi arzata mu aiki da shi sannan kuma malam Allah mu daukin sarki shi kara albarka ilimi kuma Allah ya kare kuma Allah ya dauka musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah muna roƙon ka sabkan mu na ruwa masu albarka ya Allah ka sabkan mu na ruwa masu albarka ya Allah gada ka kama mu da abin da wawayen mu suke aikata ya Allah muna roƙon ka sabkar da albarka ka kasan mu Nijar da sauran kasashen musulmai gaba ɗaya ya Allah muna roƙon ka duk masu taimaka ma addinin musulunci ya Allah ka taimake su duk masu yi ma addinin musulunci zagon ƙasa ya Allah in masu shirewa ne Allah ka shirya da su in ba masu shirewa ne ba ya Allah kai muna maganin su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai Allah ya kai mu rai insha Allah gobe malam zai ci gaba da sauran malaman da aka tsara insha Allah ta'ala assalamu alaikum